ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna 21 ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa sha biyun watan biyu miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin hisnul muslim muna cikin karanta addu'o'in da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake karantawa bayan ya salamce daga sallah ta farilla mun ga manzalla daga yayi sallama yana istighfari Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa uku sannan bayan shi yau za mu tashi addu'a ta gaba wadda ita ce fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأن حديث عبد الله ابن الزبير ابن الأوام شي يزول شي عبد الله ابن الزبير shine yaro na farko wanda aka haifa lokacin da aka hijira daga makka zuwa madina da aka zo madina shine mutum na farko da aka fara haifa bayan hijira abdullahi dan azubair ibn al'awam shi kuma azubair ibn al'awam matar shi sunanta asma'u bintu abubakar ɗiya take ga abubakar siddiq kenan shi abdullahi nan da ya zo da hadisin nan kamar jika yake ga abubakar siddiq sannan kuma shine yaro shine mutum na harko da aka haifa bayan hijira yake cewa ya karanta wannan addu'a wani lokaci bayan ya kammala sallah to da ya kare sai ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhallilu bihinna dubra kulli salati waɗannan kalmomin da na karanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karanta su bayan kowace sallah ta farilla mazalla yana ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa ga cancanta sai allah wahdahu Allah shi kadai yake la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki na Allah ne wa lahul hamdu godiya ta Allah ce ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan komi la haula babu dubara wala quwwata babu wani ƙarhi illa billahi sai zuwa ga Allah kenan bawa ya sakankance sakankancewa ta ƙarshe cewa bayyana wata dubara bayyana wani ƙarfi sai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan kuma haka ake su bawa ya kasance tsakanin shi da ubangijin shi dukkan abin da kaga kana da ko ka rasa ka tabbatar da cewa lalle ba ƙarfin ka bane ba dubara ka bace ba wani abu ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala. la ilaha illallah babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wala na'budu illa iyyah sannan kuma ba ma bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala lahun ni'matu ni'ima ta tabbata ga Allah dukkan wata ni'ima ta shi ce walakun fadlu kuma falala tana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala walahu sana'ul hasan kuma sannan dukkan wani kyakkyawan ambato ko kuma as-sana'ul hasan yabo kyakkyawa lahu nashi ne shi Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah babu abin bauta masa ga cancanta sai Allah mukhlisi na lahuddin muna masu tsantsantar da bauta zuwa ga Allah walau karihal kafiruna ko da kafirai da mushrikai sun ki haka kaga waɗannan kalmomi duka idan muka dube su zamu ga kalmomi da suke kira zuwa ga ɗayanta Allah subhanahu wata'ala wanda kuma shine mafi girma abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira al'umma a kan shi addu'a ta gaba subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 yanzu idan ka kare wannan sai kai subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar sai kai kafa 33 kafa 33 sannan ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan cikon na ɗari sai ka kawo kalma ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan kai haka mazalla ke ta gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahari za a gafarta maka zunubanka koda sun kai yawan koman teku duk irin yawan zunuban da kake da in ka ƙare sallar farilla kai subhanallahi 33 kai alhamdulillahi 33 kai allahu akbar 33 ya zama gomiya tara da tara ɗari ba ɗaya a na ɗarin sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za a gafarta maka zunubanka ko da yawan su ya kai yawan kuhan teku lafazi na daban na imam bukhari wanda abu huraira ya zo da shi allah ƙara yarda a gare shi abu huraira yake cewa ja alfuqara ila nabi sallallahu alaihi wasallama wasu kaso na talakawa sun zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suke cewa ya rasulallahi zahaba ahlu dusuri bil ujur yake cewa suke cewa lalle ma'abuta kuɗi sun tahida bid darajatil ula da darajoji maɗaukaka daga an ce misali za a ta yi jihadi sai ga mutu ya kawo rakumi 100 wani ya kawo doki 50 ya kawo kaza sannan kuma wa na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwalihim sannan suna sallah kamar da muke suna azumi kamar da muke amma kuma suna da rarar dukiya bar suke taimakawa addini kaga shi su a wancan lokacin duk wanda yake da kuɗi to iya abin da yake fama a cikin rayuwar shi shine ya za ya taimaka wa addinin shi to wannan talaka da suka suke cewa ma'aikin Allah mu ma a babu wani abin da in muka yi shi zai zama mana a matsayin sadaka sai mazalla ke cewa ala uhaddithukum in akhadtum yake cewa shin bazan ba ku labari ba idan kuka yi riko da wannan abin adraktum min man sabaqakum za ku riski duk wanda ya tsere muku sannan walam yudrikum ahadun ba'dakum babu wani wanda zai iya kamo ku yace wa kuntum khaira man antum bahna bayna zaharanaihi illa man amila mithlahu sannan kuma za ku yi kowa sai dai mutumin da ya aikata irin abin da kuka aikata sai suka ce maki Allah menene sai manzo Allah tusabbihuna wa tahmaduna وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين كوي الحمد لله كوي سبحان الله كوي الله أكبر باين كو جسلا suka ɗauka suna yi kuma masu kuɗin suwa suka ji labari suka ci gaba da yi suka sake kuma suka ce makin Allah a nan mahallau sun ɗauka wanda Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ya za ku da ranku dan Allah ba yayi mutum da kuɗi kuma yana kula da addini abin malam ba dama Allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiki saboda kowar bangare za a gan shi na ta fafatawa sai kalan addu'a ta gaba manzalla sallallahu alaihi wa sallama bayan sallar farilla yana karanta qul huwallahu ahad kafa uku qul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku qul a'udhu bi rabbin nasi kafa uku shi ne malaki cewa bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ce bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad yace bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas sai yace ba'da kulli salati bayan kowace sallah idan ka zo sallar asubahi da sallar magariba kuma sai ka karanta su kafa uku uku wannan kuma ya zo a cikin hadisin uqba ibn amir al-juhani Allah ƙari yarda a gare shi yake cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an aqra bil mu'awwidhat dubra kulli salat yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce ni in karanta waɗannan ulaquzai bayan kowace sallah hadisin as-siddiqatu bintu as-siddiq ummul mu'minin radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idha ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhat wa yanfuz falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra alaihi wa amsah bi yadihi raja'an raja'an barakatiha Aisha Allah kare ta gare take cewa ya kasance Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya rishi lahiya yana karanta ula'uzai yana tofawa yana shafa a jikin shi kenan suna cikin abin da mutum zai iya karantawa kanshi da kanshi kamar da kuma dama an ka zo barci suna cikin abin da ake karanta a tofa a tafin hannu a shafa duk inda za ka iya a cikin gangan jikinka kuma hadisi ne ingantacce saboda ka kwana cikin kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala kenan dai bayan sallah ana karanta kul huwallahu kafa daya kul a'udhu bi rabbil falaq kafa daya bi rabbin nasi nan ma ita ma kafa daya an yi so bayan shi sai a cika da abin da ya shahi kul a'udhu bi rabbin nas ita ma kafa da in kuma bayan magariba da sallar ishi sumuhu asbahi ne kenan sai mutum ya karanta kafa kafa hudu hudu kafa uku uku afwan kalan addu'o'in nan suka gabata na subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar akwai siyar da dama yani ba ba 33 kadai ya zo ba akwai wasu kalaluwa daban-daban wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata su kuma duka sun tabbata wanda kaso na farko shi ne wanda aka karanta mutum ya ce subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar 33 uku sannan cikon 100 sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa ƙarshe annau'u thani kala na biyu shine mutum ya ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kenan ka taida su gaba ɗaya tare ba tare da kare masu ba sai kai 33 in kai 33 kaga kenan kowanne ka faɗe shi sau 33 a kala na kala na uku mutum ya ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salasan wa salasina kafa 33 kenan ka haɗa ka jumlace su ka faɗi wanda shine muka faɗi na na biyun nan na ukun su shine mutum ya subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar shi ma 33 shi kuma 34 afwan subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 in ka cika sun zama nawa 100 kala na na hudu shine subhanallahi 10 kace subhanallahi su goma kace alhamdulillah su goma kace Allahu akbar su goma kinai dai zaman tu misali akwai wasu abubuwa na na tilas suna makamancin wannan sannan kala na biyar subhanallahi ihda asharata marra kace subhanallahi kafa 11 alhamdulillah 11 sannan kuma Allahu akbar shi ma 11 duka kana da wannan dama ko kuma kala na shida kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 25 marra kafa 25 shikenan ka kare kenan duka waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ganin mutum zai iya yin kokarin riko da su a cikin abin da ya shafi abin da zai karanta bayan sallar take ta farilla ce na'am sai kalan addu'a na gaba sai ayatul kursiyyu kenan sai mutum ya karanta ta tun daga farkonta zuwa ƙarshe Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tun daga farkonta har zuwa ƙarshe wanda wannan kuma ya zo a cikin hadisin Abu Umama Allah ƙara yarda gare shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursi yace fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamut duk mutumin da yake karanta ayatul kursi bayan sallar farilla ba abin da zai hana ka shiga gidan aljanna in ba mutuwa ba kana mutuwa dan aljanna ne kai da izinin Allah kaga wannan ba karamar farala bace ba to waɗannan su ne abubuwan da suke garanti kat daga manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zuwa gare mu cewa ga abubuwan da in ka aikata za ka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kaga bai kamata mutum yi wasa akan waɗannan abubuwa ayatul kursi ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani mai girma wadda babu wata aya da take kamanceceniya da ita manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ubay ibn ka'ab yace ya abul munzir atadari ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam shin ka san a cikin littafin Allah wace aya ce ta girma sai abul munzir yake cewa qultu Allahu wa rasulu a'lam sai yace nace Allah da manzo su suka fi sani manzala sallallahu alaihi wasallama yake ce ya ƙara ce mushi ya abul munzir a tadari ai ya sake tambayin shi sai abul munzir ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da ya faɗi haka sai mazalla ya bigi kirjin abu abul munzir sai ke cewa wallahi li yahnika al-ilm ya abul munzir wallahi na ina rantsuwa da Allah ilimin ka sai ya jagorance ka ya kai abul munzir ka duba da mazalla yake rayuwa tare da sabon cikin nishadi wannan aya tana da tana da falala kwarai da gaske kuma mutumin da yake karanta ta da izinin Allah zai samu abubuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi ga dukkan bawan da zai karanta wannan iya daga cikin abin da ya kamata mutum ya kula da shi bayan sallah wata take tafarilla dan ya kamata insha Allah mu dakata da zuwa kuma satin sama idan Allah subhanahu wata'ala ya kadarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم